أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته alhamdulillah mun gode wa Allah tabaraka wa ta'ala da ya nuna mana wannan lokaci mai albarka yau muna takwas ga watan safar hijirana ne Muhammad sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina shekara 1444 wanda ya yi daidai da biyar ga watan septemba shekara ta 2022 miladiya mun dawo kan karatunmu na bulugul maram min jami'a dillatil ahkam muna cikin babu sifatu sala babin da yake magana akan yadda ake gabatar da sallah wa an wa'il bin hujr radiyallahu anhu qala صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره أخرجه ابن خزيمة وعن وائل daga wa'il bin hujirin dan hujir radiyallahu anhu Allah ya da shi kala ya ce sallaitu ma annabi sallallahu alaihi wasallama nayi sallah tare da annabi tsaya da mace Allah sabbata a gare shi fa wada yadahu al-yumna ala yadihi al-yusra sai ya dora hannunsa na dama akan hannunsa na hagu ala sadrihi akan kirjinsa akhrajahu ibn kuzaima ibn kuzaima ne fidda wannan hadisi a kamar yadda a karatun da ya gabata aka yi ta hadisan suka yi ta gaya mana yadda ake gabatar da sallah to yanzu an yi so wani yanki ba an yi maganan du'a istiftahi addu'an bude sallah da yadda take da matsayinta yanzu kuma wannan hadisin yana gaya mana a maganan wato qabdu kenan rike hannu yayin gabatar da sallah shine a sayyidina wa'il bin hajar bin hujr yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallama yace mun yi sallah tare da annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya sanya hannunsa na dama akan hannunsa na hagu a akan kirjinsa to anan malamai sun yi magana akan wato rike hannu yayin gabatar da sallah a maganganun suna da yawa wasu malaman suka ce mai sallah zai dora hannunsa na dama kan hannunsa na hagu kamar yadda wannan hadisin ya faɗa shine kaulin Imam Shafi'i wasu kuma suka ce zai dora hannunsa na dama akan hannunsa na hagu a ƙasa da cibiyarsa shine fanin Imam Abu Hanifa kuma da wata ruwaya daga Imam Malik din sannan wasu kuma suka ce a inda ake ajiye hannu saman kirji ne wato kan kirji ne sama da cibiya ba ƙasa ba wannan shine fani imamu malik da imamu shafi da imamu ahmad sannan wasu suka ce a yana da zabi idan ya ga dama ya ɗora hannunsa sama da cibiyansa ko ƙasa da cibiyansa ko akan cibiyansa wannan shine fani imamu ahmad sannan a wasu malaman kuma suka tafi cewar ba a riƙe hannun ma ga baki ɗaya shine wani faɗin kenan na imamu malik da kuma imamu laifi ta waɗannan akwal ɗin su ne shi ne abinda malamai suka yi magana a ciki akan riƙe hannu akwai hadisan da suka tabbatar ga wanga wannan da muke tare da shi hadisi na makaranta yanzu nan ya gwada mana cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ga yadda yake rike hannunsa sannan kuma a wasu kuma sun kawo wasu hadisan da su barci annabi sallallahu alaihi wasallam yana irsalin hannunsa ne baya rikewa shine imamu malik da imamu laifi suka dogara a kai to saboda haka wannan yanayin ba wani matsala a cikinsa idan mutum hadisan da aka karanta masa na maganar rike hannu sun gamsar da shi in ya rike hannunsa shi kenan idan kuma yana ganin waɗancan sun fi inganci ya sake hannunsa shi kenan wannan duba wani abun jayayya ba ne ba a sallar da Allah ya karɓe ta ita ce ake nema ko wadda aka rike hannu ko wadda aka sake sannan kuma a ana bin sallah a mutumin da ka saba da shi a cikin mazhaba ma balle mutumin da kuka saba a irin waɗannan ƙananan abubuwa ɗin kar liman yana sake hannu kai kana riƙewa ka ce ai to shi sake hannu yake zuba za ka ba za ka bi shi ba sai dai in yana riƙe hannu ko kuma yana riƙe hannu kana sake hannu ka ce ba za ka bi shi ba sai yana sakewa sai yana sakewa tukunna ka bi shi wannan ba wani matsala ko da yana yana wata mazhaba ne yana bin yana bin wata mazhaba ba ta imamu malik ba ya zo zai jagorance ka sallah za ka bi shi saboda za a samu bambance bambance a cikin sallar da za ku yi na'am wa an ubarata bin samit radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama la salata liman lam yaqra bi ummi alquran muttafaqun alayhi wa fi riwayat ibn hibban wa dar alqutni la tujzu la tujzu salatun la yaqra fiha bi fatihati alkitab وفي أقرأ لأحمد وأبي داود والترمذي وابن حبان لعلكم تقرؤون كلف إمامكم قلنا نعم قال لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها وعن أبارة بن السامت دقى أبارة بن السامت رضي الله عنه ألا ددشي قال ياشي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم ثبت قريش ياشي la salata liman lam yaqra bi ummil qur'an babu sallah ga wanda bai karanta ummul qur'an ba ita ce fatiha muttafaqun alaihi bukhari da muslim sun hadu akan wannan hadisin wa fi riwayatin ibn hibban a cikin ruwayan da ibn hibban ya rawaito wa dal qutni da dal qutni la tujzu salatun sallah bata inganta la yuqra fiha bi fatihatil kitab wanda ba karanta mata fatihatul kitab ba fatiha kenan وفي أخرى أو رواية لأحمد رواية أحمد وأبي داود والترمذي للترمذي وابن حبان لابن حبان لعلكم تقرؤون كلف إمامكم أن صلى الله عليه وسلم يجي مسلم وتقيل دي كنا ينكراتو أبا الإمامكم أبا الإمامكم قلنا نعم سكتي إيه قال سيكي لا تفعلوا كالكو أكتا إلا بفاتحة الكتاب سيدي فاتحة كوي فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها saboda babu sallah ga wanda bai karanta ta ba to a ibn hajar al-asqalani radiyallahu anhu bayan ya kawo mana hadisin da ya magana akan maganan qabdu rike hannu yayin gabatar da sallah hadisi guda ɗaya ne gashi nan sai ya wuce ya ce to bayan nan kuma in zaka ci gaba da sallah sai maganan karatu bayan an gama an yi kabbara an rike hannu ko an sake hannu to abin da za a yi na gaba shine a karatun sallah to saboda haka mi za a fara karantawa shine fatiha to sai kawo mana hadisin da yake magana akan karatun sallah din karatun fatiha hadisin da ya fara magana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce babu sallah ga wanda bai karanta fatiha sul kitab ba idan yazo zai sallan sa sannan wata ruwayar aka ce sallah ba ta inganta sallar da ba karanta fatiha ba a cikin ta sannan a ruwayan Ahmad da Abi Dawud da Tirmidhi da Ibn Hibban annabi sallallahu alaihi wasallam yake tambayan sabansa cewa kar da ku din kuna yin karatu a bayan limamin ku suka ce eh muna yi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a kar ku yi illa fatihatul kitab sai dai fatiha kawai kar ku karanta wani abu a bayan liman sai fatiha saboda sallah ba ta inganta idan ba karanta fatiha ba duk da akwai hadisin da zai kawo a gaba za mu iso shi wanda aka yi sallah ba da fatiha ba to amma yanzu dai anan ana maganan fatiha ne da mahimmancin karanta fatiha a cikin sallah cewa sallar ba ta yi sai a karanta fatiha ranar ma malamai sun yi sabani a cikin hukuncin karatun fatiha bayan liman a karanta fatiha bayan ana bin liman to a malaman suka ce mamu zai karanta fatiha idan liman yana ɓoye karatu a sallan azahar kenan da la'asar kenan da raka'a ɗaya ta mangariba da rakawoyi guda biyu na isha'i to mamu ya samu dama ya karanta fatiha amma ba zai karanta komi ba idan liman yana karatu a bayyane ba zai karanta komi ba idan liman yana karatu a bayyane kaga sallan isha raka'a guda biyu da sallan mangariba raka'a guda biyu da sallan asubahi kenan da sallan juma'a duka tunda karatun liman du'a bayyane yake ta waɗannan sallolin shi mamu ba zai karanta komi ba wannan magana shine kaulin imamu malik da imamu ahmad da ishaq da kuma wani kaulin na imamu shafi'i to anan kaga a wannan kaulin kamar yadda muka faɗi waɗannan malaman da muka jera imamu malik da ishaq da kuma imamu ahmad da wani kaulin na imamu shafi'i suka ce mutum zai karanta fatiha ne idan liman yana karatu a ɓoye amma yana ya bayyane ba zai karanta komai ba sannan wani kauli na biyu kuma cewa shi mamu zai karanta fatiha a bayan liman ko da liman yana karatu a bayyane ko kuma ko yana ya ɓoye kowanne yake yi shi inda ya zo ya kabbara to zai karanta fatiha kawai in yana bin liman ko da limami yana karatu a bayyane ko kuma yana ya ɓoye wannan kuma maganar auza'i ne da allaisu bin sa'ad da kuma wani magana na imamu shafi'i bayan ya je garin misra ya same su haka suke yi sai da suka tambaye shi sai bai ba su wancan kaulin nasa ba kaga saboda baya so a saba tunda akwai faɗin sai ya gina akan wancan bayan shi ba shi ne nasa ba shi nasa fahimtar shi ne idan ka zo kana bin liman in yana karatu a ɓoye ka karanta fatiha in yana bayyana ka shiru amma da ya zo misra suka tambaye shi ya ce ya san akwai wata wanda aka bayar a nan sai ce a to ka bayyana ka karanta fatiha kawai ko a ɓoye ne ko a bayyane ne idan liman yana karatu ya san malaman wajen abin da suka zai da su akai kenan saboda haka ba zai saba ba wannan magana ta biyu kenan sannan magana ta uku shine imamu ba zai karanta fatiha ba a bayan liman a bayyane ne ko a boye ba zai karanta ba kwata-kwata saboda wani hadisi na Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda yake bin liman to karatun liman ya zama masa karatu to tunda haka ne qira'atul imami lahu qira'a karatun liman ya zama masa karatu saboda haka shi ba zai karanta komai ba sai ya zauna haka ba sai ya karanta wani abu ba to saboda haka waɗannan maganganun da ga sunan guda uku amma wanda muke kai na mazamu imamu malik shine idan ana sallah liman yana karatu a ɓoye to za ka karanta fatiha idan yana karatu a bayyane ba za ka karanta komai ba وعن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم وابا بكر وعمر كانوا يفتتحون الصلاه بحمد لله رب العالمين متفق عليه زاد مسلم لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في اول قراءه ولا في اخرها وفي روايه لاحمد والنسائي وابن قديمة لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم وفي أقرى لابن قديمة كانوا يسرون وعلى هذا يهمل النفي في رواية مسلم خلافا لمن أعلاها لمن أعلها نعم وعن أنس رضي الله عنه لقد سيدنا نسأل الله قال ما سيدا أن النبي صلى الله عليه وسلم lalle annabi tsara mace lafsabbata a gare shi wa babakirin da sai na abubakar wa umar da sai na umar kanu yabtatihuna salata bilhamdulillahi rabbil alamin sun kasance suna bude sallah da fadin alhamdulillahi rabbil alamin muttafaqun alaihi bukari da muslim sun hada kan wannan hadisin za da muslim muslim ya kara cewar la yadhkuruna bismillahir rahmanir rahim ba sa ambatan بسم الله الرحمن الرحيم fi awwali qira'atin wala fi akhiriha a farkon karatun su ko a ƙarshen karatun su wa fi riwayatin li ahmad wata riwaya na imamu ahmad wa nasa'i da imamu nasa'i wa ibn kuzaima da ibn kuzaima la yajharuna bi bismillahir rahmanir rahim ba sa bayyana bismillahir rahmanir rahim wa fi ukhra li ibn kuzaimata a wata riwayan har yanzu na ibn kuzaima din kanu yusirruna sun kasance sun kasance suna boye ta ne wala haza akan wannan yuhmalu nafyu aka kore wato faɗin fatiha bismillah kenan wala hada yuhmalu nafiyu aka ɗauki korewa fi ruwayat muslim a ruwayat muslim da yace la yadhkuruna bismillahir rahmanir rahim akan haka ne ya faɗi haka kilafan liman a allaha ya saba da wanda ya illata hadisin to waɗannan ahadisin duk da kuma dai akwai hadisan gwanda makaranta su gaba ɗaya sai mu yi bayani wa an nu'aymil mujrim radiyallahu anhu qala صليت وراء أبي هريرة رضي الله عنه فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ثم قرأ بأم القرآن حتى إذا بلغ ولا الضالين قال آمين ويقول كلما سجد وإذا قام من الجلوس الله أكبر ثم يقول إذا سلم والذي نفسي بيده إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم رواه النسائي وابن خزيمة وعن نعيم المجرم دقى نعيم المجرم رضي الله عنه ألا جل شيء قال ياتي صليت وراء أبي هريرة رضي الله عنه na yi talla a bayan sai na bira Allah ƙara masa yadda fa qara bismillahir rahmanir rahim sai ya karanta bismillahir rahmanir rahim summa qara bi ummil qur'ani sannan sai ya karanta fatiha fa idza balaga wala dhallin idan ya iso wala dhallin karshen fatiha kenan kala sai ya ce amin sai ya faɗi amin wa yaqulu kullama sajada yana faɗa dukkan yayin da zai sujada wa idan kama yana julusi da yayin da zai tashi ya zauna yana faɗin Allahu Akbar sun mai kulu idan sallama sannan sai yana cewa bayan ya yi sallama wallazi nafsi biyadihi na rantse da wanda rayuwata take hannunsa inni la ashbahukum salatan bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wannan na rantse da wanda rayuwa take hannunsa na fi ku kamanta muku sallar annabi Muhammadu صلى الله عليه وسلم رواه النسائي إمام النسائي يروى حديث وابن خزيمة لابن خزيمة وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأتم الفاتحة فقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم فإنها إحدى آياتها رواه دار القطني وصوب وقفه وانا ابي هريره رضي الله عنه daga sai na hurairar Allah ƙara masa yadda kala ya ce kala rasulullah sallallahu alaihi wasallama annabi ya da mace Allah tabbata a gare shi ya ce idza qara'tumul fatiha idan za ku karanta fatiha faqra'u bismillahir rahmanir rahim to ku karanta bismillahir rahmanir rahim fa innaha ida ayatiha lalle ita ɗaya ne daga cikin ayoyinta rawahu darul qutni zalu kudini rawaito wannan hadisin wa sawwaba waqahu sannan ya daidaitar da tsayi da hadisin ya zama mawqufi wa anhu qala kana rasulullah sallallahu alaihi wasallama idza farada min qira'ati ummi alquran رفع صوته وقال آمين رواه دار القطني وحسنه والحاكم وصحاه ولأبي داود والترمذي من حديث وائل بن حجر نهوه وعنه دغريشي سيدنا أبي هريرة كنا هل ينزو قال ياتي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم سبت أغريشي ياتي إذا فرغ من قراءة أم القرآن idan ya gama karatun ummul qur'an fatiha kenan fa ba sautahu yana daga sautin sa fa qala sai ya ce amin amin rawahu dalil qudni darul qutni ne rawaito wannan hadisin wa hasanahu kuma ya kyautata shi wal hakim da hakim wa sahahu kuma ya inganta shi wal abi dauda wa tirmizi abi dauda da tirmizi ma sun rawaito irin wannan hadisin min hadisi wa'il bin hujr daga hadisin wa'il dan hujr nawo kwatankwacin wannan hadisin to waɗannan hadisan da muka karanta kuma yanzu sun shigo mana mun ga qabdu shine hadisin da muka fara na farko muka zo maganar karatun fatiha sannan yanzu kuma mun zo maganar kafin a karanta fatiha ana yin bismillah ko ba a yi hadisin da muka samu na farko na Allah kara masa yadda ya ce annabi sallallahu alaihi wasallama da sayyidina Abubakar da Umar sun kasance suna bude sallah ba sa fadin bismillahir rahmanir rahim suna bude sallah da alhamdulillahi rabbil alamin haka imamu muslim ya yi rawaito har yake cewa ba sa faɗin bismillahir rahmanir rahim sannan a farkon karatun sallah ko a ƙarshen sa imamu Ahmad da Nasa'i da Ibn Kuzaima suka ce ba sa bayyanawa ne ba ba sa faɗa ba suna faɗin bismillahir rahmanir rahim amma ba sa bayyanawa sannan a wata ruwa ne Ibn Kuzaima ya ce suna boyewa ne ba wai ba sa faɗi bane kaga waɗannan hadisan sun kore maka karanta Fatiha a karanta bismillah idan zaka fara sallah sai muka karanta hadisin Nu'aym al-Mujrim shi kuma yace yayi sallah bayan Abi Hurairata Allah kara masa yadda sai ya karanta bismillahir rahmanir rahim kafin ya fara karatun Fatiha da yazo wala dhallin kuma sai yace amin a bayyane kowa na ji sai dan da sallah bayan a kowace kabbara nan Allahu akbar Allahu akbar dai dar sai ce na rantsa da wanda rai na yake hannunsa wannan ita ce kwatankwacin sallan Annabi Muhammadu sallallahu alaihi sallama sannan aka sake kawo wani hadisin na sai na biro ran har yanzu da yake cewa alaihi sallallahu alaihi ya ce idan za ku karanta fatiha to karanta bismillahir rahmanir rahim saboda ita din ayoyinta sannan har yanzu a wani hadisin na na Abu Hurairah har yanzu shi ma wanda zalikudni ya kawo shi da hakim suka ce idan mutum ya gama karatun ummul qur'an fatiha kenan to a ne sallallahu ya kasance idan ya gama karatun fatiha yana daga sautin sai yana cewa amin to kaga a cikin wannan hadisan akwai masail kenan da za a duba masalolin da aka tattauna su shi imamu ibn hajar al-asqalani radiyallahu anhu in zai kawo maka hadisi to zai baka ne duk aqwal din zai baka su duk maganganun da aka yi idan akwai ruwa da tace kaza tace kaza to duk zai kawo ma kaga shi nan ya kawo mana na maganan ba a yin bismillah da shi ya fara sai ya kawo mana kuma wanda ake yin bismillah sai ya kawo mana maganan amin kuma saboda kaga ga sunan kala uku to shi yasa ake son mutum ya zama yana da mazhaba mazhaban da yake bi a cikin addini saboda kowa da yanda ya fahimci hadisan nan na sallallahu alaihi wasallama idan kace zaka gwama su duka to za za sha wahala kenan saboda haka mazahib kowanne zaka ji irin yadda suka dauka kuma kowa zai kokarin ya caccake maka hadisin idan akwai nasa ra'ayin zai kawo maka nasa hujjojin ya ce a'a to ai gashi yanzu misali kaga wanda zai ce maka ba za a yi bismillahir rahmanir rahim ba zai ce maka ga hadisi hadisin da muka fara karanta wannan zai ce ma shine hujjarsa da ba za a yi bismillah ba su ce ma ga hadisin an kawo to anan imamu ahmad radiyallahu anhu yace ba a yin bismillahir rahmanir rahim idan za a fara karatun sallah sai dai za a karanta a zuciya ne me hujjar sa wannan hadisin da muka karanta yanzu ruwayin ibnu kuzaima da yake cewa kanu sirruna dinnan suna boyewa ne ba ba sa yin ba ba sa yin bismillah bane suna yi amma a boye sai imamu ahmad yace za a yi bismillah amma a boye za a yi imamu shafi'i yace a'a shi a nasa idan dai bayyana ke karatunta to za a yi bismillah a bayyane za a karanta bismillah a bayyane hujjarsa hadisin nan da muka karanta yanzu na nu'aymul mujrim da sai na burare zo ya salla ya karanta bismillahir rahmanir rahim a fili kowa ya ji yace kuma na fi ku sani yanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake yin to yace to in za ka yi sallah a bayyane to ka karanta bismillahir rahmanir rahim sannan imam malik ya ce a'a ba za a karanta fa bismillahir rahmanir rahim ba a bayyane ko a boye ba za a karanta bismillahir rahmanir rahim ba gaba daya saboda ita bismillah ba ta cikin ayoyin alkur'ani ba ɗaya daga cikin ayoyinta bane ba kuma ba a kawo maganar bismillah a hadisin almusi'u salatuhu ba wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya bata sallah a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce ka je kai sallah yayi ta sai da aka yi sau uku ya koya masa yadda ake sallah bai ce masa in ka zo ka ce bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin ba to saboda haka kaga nan kowanne dai kaji hujjar da suka dogara da shi akan faɗi ko kuma rashin faɗi saboda haka shi addinin nan da kake gani kar ka ga mutum yana abu tashi dai ka ce dan me kaza kaza kaza sannan mazhabin imamu shafi'i da suka tsananta cewar maganan fatiha kamar yadda anan gashi nan hadisin na gaba cewar idan za ku karatun fatiha ku karanta bismillahir rahmanir rahim ɗaya ne daga cikin ayoyinta to waɗanda suka ɗauki bismillahir rahmanir rahim a matsayin aya musamman maza mai imamu shafi'i su suna ganin cewar idan ka zo kai sallah baka yi bismillahir rahmanir rahim ba ma babu sallah gaba ɗaya sallar bata zo ba sai ka faɗi bismillahir rahmanir rahim imamu amr shi kuma yace a'a kai amma a zuciya saboda ga hadisin nan da ibnu kuzaima shi kuma imamu mali yace a'a ba sai ka yi ba ai babu a cikin hadisin ga hadisin nan an ce ba sa ambata hadisin nan na sai na anas da yace annabi sallallahu alaihi wasallam da sai na abubakar da umar ba sa bude sallah da fadin bismillahir rahmanir rahim sai dai da bismillah sai dai da alhamdulillahi rabbil alamin ka gani kowanne dai akwai hujja a ciki saboda haka mazhabar da kake bi sai ka rike abin da suke kai hankalinka a kwance karka ce zaka gwaggwama abubuwa din sannan kuma bayan nan a hadisan nan da makaranta yanzu an yi maganan cewar sai na abi hurar ya ce bayan ya ce wala dhallin zai ce amin a fili idan yana sallah to kaga akwai matsalan faɗin amin kenan to wannan ma malamai sun yi magana a cikinsa shin idan mutum ya zo yana sallah bayan ya ce wala dhallin zai ce amin ko ba zai faɗa ba kamar yadda wannan hadisin ya faɗa mana to shi ma sun yi magana a kansa imamu abu hanifa da imamu shafi'i da imamu ahmad bin hanbal suka ce mustahabbi ne mutum ya faɗi amin idan yana sallah mustahabbi ne ya faɗi amin bayan ya karanta fatiha imamu malik ya ce ba sunna ba ne mutum ya faɗi amin to kaga wannan masala ɗaya kenan akan faɗin abun ka faɗi amin ko kar ka faɗa ake magana a kai imamu abu hanifa da imamu shafi da imamu abu hanbal suka ce musahabbi ne bayan ka karanta fatiha ka faɗi amin imamu malik ya ce a'a ba sunna bane ba sunna bane liman ya faɗi amin sai dai mamunsa kaga matsala ɗaya to matsala ta biyu kuma shine bayyana amin din ka faɗi amin a bayyane ba goye ba a nan ma imamu shafi da imamu abu hanbal suka ce sunna ne idan mutum ya ce walabbalin ya ce amin da mamu da liman imamu shafi da imamu abu hanbal suka ce ya bayyana saboda haka yanzu wanda yake bin masa mai shafi'iya ko mazan imamu abin hanbal idan ya karanta fatiyansa zai ce amin kenan sai su ma musu ce amin sannan imamu malik kuma da imamu abu hanifa har yanzu suka ce ba zai faɗi amin ba shi liman ba zai faɗi amin ba sai dai faɗa zuciyarsa amma ba zai faɗa fili ba saboda kuma duda hujja da hujja waɗannan da suka ce idan an faɗi an ce wala dalil a ce amin sun kafa hujja da wannan hadisin namu na nu'aymul mujrim saboda sai na bihura ya ce annabi ya ce ga yanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake yin sallah kuma yace wala dalil yana faɗin amin saboda haka sai suka kafa hujja da wannan suka ce idan mutum yayi ya ce wala dali ya ce amin wanda suka ce kuma liman ba zai ce amin ba saboda wani hadisin ne na Annabi sallallahu alaihi wasallam da yake cewa iza ammana al-imamu fa aminu idan ya ce wala dalin ku ce amin to sai ya ce wala dalin din ko kuma kuke faɗan amin saboda kaga ba za a hada amin ɗinsa ba da cewa ya kamata a ce idan liman ya ce amin ku ce amin ba cewa aka idan ya ce wala dalin ko kuma ku ce amin to saboda haka sai suka ce to ka gani kaga ba shine mai faɗin amin ba kenan shi yana cewa wala dalin ko kuma ku amsa da amin ba da sai a ce idan liman ya ce wala dalin amin kuma sai ku ce amin to zama haka sai ma zaman imamu malik da imamu abu hanifa suka tafi akan fahimtar wancan hadisin cewar to liman ba zai ce amin ba mamuni za su ce amin sannan a wani hadisin har yanzu annabi sallallahu alaihi ya ce wanda ta amininsa ya dace da na mala'iku to Allah zai gafarta masa idan liman ya ce wala dhalli idan ka ce amin ya dace da faɗin mala'iku to Allah zai gafarta maka to saboda haka kowanne dai ga hujjarsa waɗanda suka ce a faɗi amin liman ya faɗa ma musu faɗa ga inda suka dogara waɗanda suka ce liman ba zai faɗa ma mu za su faɗa su ma ga inda suka dogara وعن عبد الله بن عبد العوف رضي الله عنهما قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني لا أستطيع أن آخذ من القرآن شيئا فعلمني ما ما يجزئني منه فقال قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحديث رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصاه ابن حبان ودار القطني والحاكم وعن عبد الله بن عبد العوفة دق عبد الله بن عبد العوفة رضي الله عنهما على ددسو قال يا شيخ ja'a rajulun ila annabi sallallahu alaihi wasallam wani mutum ya zo wajen annabi tsira da mace Allah tabbata gare shi fa qala sai yace inni la astati'u lalle ni bana iyawa an akuza min alqur'ani shay'an na iya rike wani abu nan daga alqur'ani fa allimni ma yujzi'uni minhu ka sanar da ni abin da zai isar da ni daga gare shi fa qala sai yace qul subhanallahi ka faɗi subhanallahi sarki ya tabbata ga Allah walhamdulillahi ka faɗi godiya ta tabbata ga Allah wala ilaha illallah ka faɗi cewa babu mutuwa da gaskiya sai Allah wallahu akbar ka faɗi cewar dukkan girma na wajen Allah tabaraka ta'ala Allah bai girma wala haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim kana faɗin babu dabara babu wani ƙarfi sai dai da Allah al-aliyyu madaukaki al-azim mai girma al-hadis hadisi hadisin yana da yawa kenan an yanko shi ne rawahu ahmad imam ahmad ne rawato wannan hadisin wa abu dauda da abu dauda wa nasa'i da nasa'i wa sawu ibnu hibban ibnu hibban ya inganta shi wa darul qutni da darul qutni wa hakim da kuma hakim a kamar yadda ya gama gaya mana maganan karatun fatiha sai kuma yanzu ya kawo mana hadisin da yake magana da cewar ga wani ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce masa shi ba zai iya rike komai na cikin alkur'ani ba ba zai iya rikewa ba saboda haka a bashi abun da zai isar masa ya faɗi subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim in ya rike wannan shikenan ya ishe shi to anan wato inda magana take shine ta yi kenan ba tare da mutum ya karanta fatiha ba tunda wannan mutumin ya zo ya ce shi ba zai iya rike komi ba sai a sanar da shi abin da zai isar masa to jamhur dai suka tafi akan cewar ba zai yiwu ba sai mutum ya koyi fatiha saboda sun kafa hujjoji ga hadisan ma mun karanta ko yanzu ko karatun da ya wuce ne cewar annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce babu sallah ko la salati liman lam yaqra bi ummil qur'an babu sallah ga wanda bai karanta fatiha ba saboda haka jamhur suka tafi akan cewar a dole mutum ya san yadda za a yi ya koyi fatihan nan ya iya ta ya karanta ta kafin sallarsa ta inganta sannan imamu shafi'i kuma ya ce a'a idan dai ya kasa ba yadda zai yi ba zai yi ta to ya rike subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim ya ishe shi sai ya tabin liman kenan kar ya kuskure ya rasa sallah to to kaga yawa ya zama mai larura to a nan shi ne kawai ya ba da cewar idan an rasa yadda za a yi to ya ba da wannan rukusa ya ba da wannan saukin amma saura gaba daya suka ce babu wannan saukin dole ne mutum ya koyi fatiha وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا فيقرأ في الظهر والعصر في ركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين ويسمعنا ويسمعنا الآية أحيانا ويطول الركعة الأولى ويقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب متفق عليه آه وأنا أبي قتادة رضي الله عنه daga abi kata da Allah kara masa yadda kala ya ce kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yusalli bina yace annabi da mace Allah tabbata gare shi ya kasance yana mana sallah sai ya qara'u fi zuhri sai ya karanta a cikin sallan azhar wal asr da sallan la'asar fi rak'atayn al-ulayayn a rak'o'i guda biyu na farko bi fatihatil bi fatihatil kitab sai ya karanta fatiha wa suratayn da surori guda biyu wa yusmi'una al-ayata ahyanan wani lokaci yana jiyar da mu aya wa yutawwilu ar-rak'atil ula yana tsawaita raka'a ta farko wa ya qara'u fil ukrayni bi fatihatil kitab sannan guda biyu na ƙarshe kuma yana karanta fatiha a cikin su mutabakun alaihi bukhari da muslim sun haɗu akan wannan hadisin wa na bi sayyid al-khudri radiyallahu anhu qala kunna nahzuru qiyam rasulullah sallallahu alaihi wasallama fi az-zuhri wal 'asri fahazarna قيامه في ركعتين الأوليين من الظهر قدر ألف لام تنزيل السجدة وفي أخريين قدر النصف من ذلك وفي أوليين من العصر على قدر الأخريين من الظهر وأخريين على نصف من ذلك رواه مسلم آه وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه daga abi sayyid al-kudri Allah kara masa yadda kala ya ce kunna nahzuru qiyama rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi zuhri wal asr mun kasance muna kirda don tsayuwan annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin sallan azhar da la'asar fa hazarna qiyamahu sai muka ga gurgudun tsayuwansa fi rak'atainil ulayaini a rak'o'i guda biyu na farko min zuri na azhar qadara alif lam mim tanzil gurgudun alif lam mim tanzil suratul sajada gurgudun ta ne yake tsayawa wafi kurayeni a kuma guda biyun ƙadara nisfi min zalika wato gwargwadon rabin wannan wafi ulayeni min la'asri a rakawai guda biyu na farko na la'asar alaƙadar ukurayeni min zuri gwargwadon tsayuwansa a rakawai guda biyu na ƙarshen azhar wal ukurayeni ala nisfi min zalika sannan guda biyu na ƙarshen la'asar kuma a gwargwadon rabin kamar haka ɗin rawa muslim imam muslim ne ya rawaito wannan hadisin to waɗannan hadisan ne guda biyu su ma bayan an gama maganar karatun fatiha yanzu kuma an shigo da maganar karatun sallah mi mutum zai karanta a cikin sallah ɗin hadisin nan na bi ka tada allah ƙara masa yadda ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance a sallan azhar da la'asar yana karanta fatiha da sura a rakawoyi guda biyu na farko sannan yana jiyar da mu ayan wani lokaci yana jiyar da mu ayan wani lokaci sannan yana tsawaitawa harka na farko ana abin da ake magana shine annabi sallallahu alaihi wasallam yana karanta yana karatun hasuna ji wani lokaci malamai suka ce wannan abin dole annabi sallallahu alaihi wasallam zai yi shi saboda su ma Muhammadu ne sallallahu alaihi wasallam shi zai koya musu yadda ake yi idan an zo ana sallar azhar ba su taba jin yana karatu ba ya za su yi su gane to sai yayi amma yanzu bai zama hujja a wajen ka za a zahar ka zo ka bayyana karatu ka ce ai wa ismin al ayata ahyanan ba ka ce ai yana jaddan mu aya wani lokaci a'a ba za ka yi wannan ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya musu ne yadda ake yi din saboda haka saboda su ji cewar ana karatu a fili wato ana karatu bayan an yi karanta fatiha a rako'i guda biyu sannan ana tsawaita karatu a raka'an farko rakawoyi guda biyu na ƙarshe kuma ana karanta fatiha sannan hadisin abi sayyid al-kudri kuma yake cewa mun kasance muna kirda don yaya annabi sallallahu alaihi wasallam yake tsayawa ne cikin rakawoyin da yake yi na farko na sallar azhar da al'asr cewar tsayuwan da yake yi a rako'i guda biyu na farkon sallar azhar ya kai a karanta alif lamim tanzil suratul sajada mai ayoyi talatin ya kai a karanta ayoyi talatin kenan sannan sai ya ce a rako'i guda biyu kuma da yake yi na ƙarshe na azhar ɗin kamar rabin haka kaga shi iya fati ake karantawa amma kamar rabin haka rabin wato a karanta aya talatin kenan kamar a ce aya sha biyar duk da ba aya sha biyar din za a karanta ba iya fatiha za a karanta sannan sai ya ce kuma a rakoi guda biyu na la'asar rakoi guda biyu na ƙarshen azahar su kuma wato rakoi guda biyu na farkon la'asar tsayuwar da ake a cikinsu gwargwadon rako'o'i guda biyu na ƙarshen azahar haka ake tsayuwa a ciki sannan rako'o'i guda biyu na ƙarshen la'asar kuma rako'o'in tsayuwan da aka yi rabin tsayuwan da aka yi a rako'o'i guda biyu na farko to wannan shine irin tsayuwar da mutum zai yi a cikin sallah yadda ake so dai ana abin da ake gwada mana shine raka'an farko da za ka yi na sallar azhar dama mai tsawo ce raka'a na biyu ba ta kai ta farko tsawo ba na azhar sannan raka'o'i guda biyu da za ka kawo rabin abin da ka tsaya a su a farko raka'o'i ka guda biyu na farko sannan idan ka zo sallar la'asar kuma raka'o'inka na azhar na ƙarshe su ne gwargwadon tsayuwanka na rakawo'in farko na sallar la'asar ɗinka sannan rabi kuma na wannan tsayuwan da kai shine na rakawo'inka na ƙarshen al'asar to kaga yana da kyau limamai su mai da hankali idan sun zo a jan mutane sallah kenan haka ake so a yi shine sunna annabi sallallahu alaihi wasallama ba a ko ina zaka shiga kai yadda kake so ba ga yadda ake so ga yadda tsari yake yana da kyau ana bin wannan tsari sannan har yanzu hadisan da za mu ci gaba da karatun su zai kara mana bayani ne akan wasu raka'at din kuma yanda ake yin su su ma wa an Sulaiman bin Yasar qala kana fulanun yutilu al-awlayayn min az-zuhri wa yukaffafu al-'asr wa yaqra'u fi al-maghribi bi qisar mufassal wa fi al-isha'i bi waslihi wa fi subhi bi tuwalihi فقال أبو هريرة ما صليت وراء أحد أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا أخرجه النسائي بإسناد صحيح وعن سليمان بن يسار لك سليمان بن يسار قال ياتي كان فلان للي ونمتم يطيل الأوليين من الزهور ينا صويتا ركوي قدابي ونفرقون أظهر ويكفف العصر sannan yana sassauta yana karanta sallar la'asar wa ya ƙara'u fil magribi bi ƙisari mufassal sannan a sallar mangariba yana karatu da gajerorin ayoyi na alkur'ani mai girma wa fil isha bi wasihi a sallar isha kuma yana karatu da ayoyin tsakatsakiya wa fi subhi bi tuwalihi a sallar asubahi yana karatu da dogin ayoyi faƙala abu hurairata sai abu hurairar ya ce ma sallaitu wa ra'a ahadin ashbaha salatin bi rasulillah sallallahu alaihi wasallam min hadha ban taba yin sallah a bayan wani ba wanda yake kwaikwayon irin sallan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama kamar wannan mutumin ba akrajahu an-nisa'i imam an-nisa'i ya fidda wannan hadisin bi isnadin sahihin da dangane mai inganci to a wannan hadisin an samu shi daga Suleiman bin Yasar yace a wani mutum yana tsawaita sallan azhar da koyi guda biyu duk da malamai sun yi magana akan waye mutumin an yi sabani ciki wasu sun ce Umar bin Abdul Aziz ne amma kuma sun ce ba shi bane ba wanne dai daga cikin shugabannin da suka wuce saboda shi sai na bi Hurairah sai bayan tafiyansa ma tukunna Umar bin Abdul Aziz aka haife shi saboda haka ba zai zama shi ba saboda haka dai a cikin wato shugaban ne in yazo yana yin sallansa yana tsawaita rakoyi guda biyu na azhar sannan la'asar yana yin ta yana kaffafa ta baya tsawaita ta sannan mangariba yana karanta ayoyin gajerun ayoyin nan su yake karantawa a mangariba shine malaman suka ce daga hujurat kenan zuwa ƙasa suratul hujurati zuwa ƙasa wasu kuma suka ce daga amma ne ma zuwa ƙasa wasu suka ce a daga wadduha ne zuwa ƙasa a tsakanin ne yake karantawa ƙananan ayoyi a sallan magariba sannan a sallan isha kuma yana karatu tsaka tsakiya a sallan isha sannan a sallan asubahi yana yin karatu da dogin ayoyi sai na biro da bi sallah sai ya ce kai ban taɓa bin sallan mutumin da naga yana kwaikwayon annabi sallallahu alaihi wasallam cikin sallar sa ba kamar wannan mutumin irin wannan sallan haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi to kaga da hanzu ana sunnanta mana cewa ana so idan mutum ya zo yin sallah a zahar rakoyi guda biyu na farkon nan ya tsawaita la'asar ya takaita ta kata zama kamar azhar sannan magariba ya karanta kananan ayoyi duk da gaba tsawaita ayoyin a magariba amma dai duk za mu yi bayani insha Allah sannan a sallan isha'i ya kanta tsaka tsakiya a sallan asubahi ya tsawaita karatu to anan din nan magana a tsawaita a ina ga ko mun karanta a ba cewar Anis sallallahu alaihi yana yin asubahi da duhu ya asubahi da duhu to amma karatu sallan asubahi tsawaita shi ake yi saboda haka akwai alfijir alfajar sadiq akwai kuma alkazib akwai alfijir da zai keto na ƙarya akwai kuma na gaskiya saboda kake sallah da dare kai ne ka zo ka sallah asubahi za ka ranta yan kananan ayoyinka sai kai da dare saboda haka ka tabbatar alfijir ya keto in dai ba za ka yi bi wannan sunnan na cewa za ka tsawaita karatu ba ne an ce sayyidina Usman radiyallahu an sannan Usman da suratu Yusuf yake karantawa sura sura mai aya 111 zai karanta ta duka a sallar asubahi wani lokacin ana idarwa ma gari yana neman wayewa kuma za a shiga sallar da wuri to kaga irin wannan karatun in mutum ba shi da shi ba zai iya jan karatu ba to ya tabbatar alfijir ya keto kamun shiga sallah saboda zai iya idarwa bayan ya idar alfijir ya keto kaga ya sallan da rike na ne ya su ba ko to saboda haka a lura da wannan sannan a yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yin haka sai sai na biro da yace ban taɓa bin ma wani mutumin da yake kwaikwayon sallah annabi sallallahu alaihi wasallam irin wannan mutumin ba to hadisin da yake biyowa kuma ko hadisan da za su biyo ina ga za mu tsaya za su mana magana cewar ana iya karanta wani abu ba ba sai kananan ayoyi a sallan magariba ba amma za mu yi magana mazahib din wasu sun ce sun ɗauki wannan hadisin wasu kuma sun ɗauki na ƙasan cewa za a iya karanta wani abun da ba kananan ayoyi ba yanzu dai za mu tsaya nan insha Allah abin da makaranta daidai Allah ba mu ladansa abin da muka yi kuskure kuma Allah gafarta mana albarkacin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله ومن الدعاء